والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أو إكرام كرمي ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يقول قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لعبي sha uku ga watan rabi'a nisani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba muna sura ta ashirin da shida suratun namli mun kuma yi darasi guda biyu za mu tashi darasi na uku a cikin wannan sura mai albarka aya ta talatin da shida muna roƙon ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da zamu bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون يرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون
idan ba manta ba muna cikin kisar annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam dangane da irin baiwa da Allah madaukakin sarki ya yi masa na wato mulki da kuma hore masa dabbobi da tsuntsaye da aljanu da Allah madaukakin sarki ya yi bayan haka kuma annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ya karantar da mu wasu duru da ya kamata idan za ka yi jagoranci ko a wani irin guri ne ya tsaranto kana da ƙa'ida tsayayya wadda za ka tsaya a kanta sannan mutum ya tsaya tsayin daka idan yana so Allah madaukakin sarki ya taimake shi a duk abin da yake so ya aiwatar ba buƙatar wanda zai yi jagoranci ko shugaba ya zanto kawai ba shi da tsayayyen ra'ayi kuma baya tsayawa tsayin daka wannan shine abin da ake bukata a gurin kowanne irin shugaba kuma shugabanci kowanne iri kamar yadda hadisin Abdullahi da Umar yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi to duk inda ka samu jagoranci to kamata ya ka tsaya tsayin daka kada liniyancin ka yawa yadda za a rika cutar da waɗanda suke karkashin ka ko ma'aikatan da suke karkashin ka to annabi Sulaiman alaihi salatu wasalam ya buga wannan misali domin lokacin da ya zo ya duba ya ga ɗaya daga cikin ma'aikatansa wato huda huda baya nan ya ɗauki matakin da ya kamata duk da cewa bayan ya ɗauki mataki sai kuma da ya bibiya duk lokacin da wani abu ya faru kake tsammanin wane ya ma wani laifi to ya kamata ka tuntube idan ka tuntube shi dan watakila daga tuntubar za ka gane cewa kai ne baka fahimci abin yadda yake ba to wannan ma annabi Sulaiman alaihi salatu wasalam ya koyar da mu haka domin bayan ya zo ya bincika ya ga ina huda huda yake to sai yanke hukunci yace lallai wato ɗayan uku ce yayi masa ɗayan uku a cikin hukunta hukuncin da zai dauka a kansa ko dai kawo masa hujja ko yanka shi gaba ɗaya ma kowa ya huta ko kuma ya bar azaba mai radadi to wannan abin da ya goye baro huda huda ya zo ya kawo dalilai dalilin da wato annabi Sulaiman alaihi salatu wasalam ya gamsu domin labarin da ya kawo masa labari ne da zai iya ɗaukaka musulunci sannan malamai suka ce karkashin wannan zaka gane cewa duk lokacin da wani ya kawo ma labari ko baka kuje shi wato ya kamata kai tasabbu in ja akun fasikun bi nabain fatabayyan da zarar wani fasiki ko wani ya zo ma da labari to kai tasabbu fatasabbatu a wata kira'a kabiriya don ka tabbatar da me yake faruwa don ka tabbatar da wato gaskiyar labari to annabi Sulaiman alaihi salatu wasalam ya bibi wannan an gaya masa cewa ita wannan sarauniyar ta garin Saba tana da wani gado wanda yake babba ya kai matuƙa kwarai da gaske to saboda haka annabi Sulaiman alaihi salatu wasalam abin da ya fi jan hankalinsa shine magana da aka yi na cewa alaikum salam na masallaci ne Oke na fahimci, to a ba wa ‘yan masallaci. To ya yi kyau kwarai da to ya yi kyau, in sha Allah za a ba wa ‘yan masallaci. To wannan shi ne abin da wato ya kamata mu koya dangane da abin da ya shafi wannan Qur'anin da ake gani wannan bawa Allah akwai ma ya gwanta yayin kwatancin sa ina ganin sa yana zama a nan musana juma'a shi ne sa sai wannan suka kawo masallaci dan a sa ta addu'o'i a ina ta gaba nan komanda kar Qur'ani yau saboda haka shi ne ya kawo masallaci domin wato ƴan uwa su tashi a cikin addu'o'i wasu bukatu da suke suka sa a gaba Allah madaukakin sarki ya biya musu to muna roƙon ubangiji madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya kwato musu haƙƙin su da suke nema sannan abubuwan da suka sa a gaba na alkhairi Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatun yawa da mu mu ma da muka kalla ba bare ku to wannan shine a dunkule dangane da abin da ya jabi wato annabi Sulaiman alaihi salatu wasalam da ya kanje ya ce a je a kawo masa gadanta domin shi huda huda da ya je gado labarin ya zo ya koda gadan cewa wala ha'arkin azim tana da wani gado babba gadon sarauta wanda yake ya kai ya komo to shine Annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam yace a je a zo masa da gadon to shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana anan cewa falamma falamma ja'a Sulaiman ai falamma ja'a rasul Sulaiman yayin da dan aikin dan aikin ya zo wa Annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam domin ita mulkisu ta hada goma ta arziki ta bayar a kawo annabi Sulaiman dan a gwada a ga meye inclination dinsa kamar yadda mun sha faɗa a baya idan wasu suna so su kassara ka a matsayin ka ne mai da'awa ko na mai wato jagora na wani guri to za a so a ga meye matsalarka wata da mata ake karya wani mace za a tura maka kawai da shi za ta rusa shi a gane cewa famfo ne wani kuma kuɗi wani kwangila za a bashi kawai a gwada a ga cewa wannan kwangilar da ana bibiyar sa ba za a nuna ba ana bibiyar sa sai an kwana hudu za a dauko a nuna masa cewa to lalle ba kai ba dakala a guri kaza in ka kuma magana kuma za ka gamu da shi to shi da duk lokacin da mutum yake da'awa wajibi ne ya zama mai contentment akwai kana'a a tare da kai ba wanda baya san na ga wasu samari nace ba wata mace da ba ta san duniya babu ita idan kana so wai sai wanda ba ta san duniya za ka aura to je dai ka guda haka yauwa bambancin kawai shine abinda ba kuma ba laifi suka yi ba ba laifi bane wajibi ne wacce ta zo duniya tana da shi kawai bambanci shine tafiyin da duniya akan lahira shine laifi amma ba wanda zaka ba wani abu goma da arziki kyauta da kika ba babu domin mun ja faɗa kyauta idan mutum yayi ma kyauta to girmamawa ce da soyayya take sa ai bi wani zai iya baka kyautar da kai ka fi karfinta amma saboda girmamawa da soyayya zaka karba wani zai zai baka naira goma wani ijirin wani zai dauko wani abu wanda kai ba ba amfani kake da jiwa amma saboda girmama kai ya baka sai ka karba dan ka dace dama sai dai idan ka fahimci kyautar da aka yi tana da wata manufa mun ga wannan bayanin a suratul shu'ara cewa wajibi ne a kalli wannan to saboda haka aka aiko da Annabi Sulaiman kyauta goma ta arziki kamar yadda malamin suke faɗa cewa malaman tafsiri da yawa annaha ba'ata ilayhi bi hadiyatin azima sun aiko wa Annabi Sulaiman babbar kyauta yin zahabi na gwalagwale wa lu'lu'in da kuma lu'lu'i ya ka aiko mata jawhari da wani haka wa zahiru anna Sulaiman alayhi salam lam yanzur ila ma ja'u bihi bil kulliya abin da yake a zahiri Annabi Sulaiman alayhi salatu wasalam bai ma duba abin da suka zo da shi ba gaba ɗayan sa ba ruwansa da ni suka kawo bai kuma yi la'akari da shi bal a arada anhu sai kau da kai kawai wa qala munkaran alayhi shi ne ya faɗa yana da musu inkari sai ce ƙala sai ce a ce midduna ni bi malin ni za ku ba kuɗi bawan Allah da yanzu yana son kuɗi zai sa wato aljani ya shiga ƙarƙashin teku ya ɗebo man lu'lu'i a ƙarƙashin teku kaga na ƙarƙashin teku ai ba wanda zai ce na gani wato wato dukiya ce ta ƙarƙashin ƙasa aka fito da ita ƙarƙashin ƙasa Annabi Sulaiman yake sa aljani su fito da lu'lu'i yace za ka ba kuɗi to shine ya gaya muku yace atumiduna ni bi mali ai tisani aunani bi malin za ku ni za ku ba dukiya wato dai in kyale ku akan kirkan ku da mulkin ku ni za ku ba irin wannan sai hanci sai ce fa ma atani Allahu khairun mimma ataku sai ce to guda ka taku abinda Allah madaukakin sarki ya bani shine wato ya fi alkhairi fiye da abinda Allah ya baku abinda Allah ya bani ya fi naku ai allazi a adani Allahu min mali wal mali wal junudi khairun mimma antum fihi Allah ya bani runduna ya bani mulki ya bani dukiya kuma duk ya fi naku me zan yi da taku dukiya sai yace bal antum bi hadiyatikum tafrahun bar wannan magana ku ne wato kuke alfahari da irin kyautar ku ko kuke jin kyauta ko wani abun duniya a matsayin wani abun a zo a gani amma ni bai tsaka sani da kasa ba Annabi Sulaiman alaihi salatu wasalam Abdullahi da Abbas Allah ya kara masa yadda yana cewa Annabi Sulaiman alaihi salatu wasalam ya umarci aljanu da yaga an kawo wannan sai umarci aljanu yace to abin da nake so da ku ku je ku hada mun wato farfajiya kala kala wanda ta kai ya wato yanayin farfajiya guda dubu kowace a yi ta da azurfa da zinari kawai kamar guda dubu nake so ku yi saboda haka yayin da ƴan aikin suka zo suka ga wannan abu cewa to wannan wannan wanda yake da wannan wato alfarmar kala kala ne za kuma a zo a yi masa to shine malai yake wannan wannan maganar da Annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam yayi tana ɗaya daga cikin abubuwan da wato duk wanda za a yi wa kyauta ya kalli wanda zai masa kyauta idan ka lura da cewa kyauta ce wato wanda take da wata manufa ko kuma da zaka iya haifar ma da kaskanci nan gaba to bari ta jefa alheri duk da cewa hadisin Tirmidhi ya nuna idan aka yi ma kyauta ka karba to amma ka duba yanayin mai kyautar ka duba yanayin wanda zai yi ma kyautar annabi alaihi salatu wasalam ka ga yana karɓar kyaututtuka amma sai ne ware wasu mutane a cikin ƙwarai ya yi duk abin da suka ƙara baki ba zai karba ba domin suna yi ne da wata manufa duk da ya gane wannan shi to ba zai ƙara karba ba Isa Annabi Sulaiman alaihi salatu wasalam karara anan ya fito musu yace bal antum bi hadiyatikum tafrahun ku da kuke alfahari da kyautar ku sai yace irji ilayhim anan kafin mu wuce ayar in kuka kalla ayar cewa kai falamma ja'a rasul Sulaimana kaga an aiki dai akai magana qala bi atumiduna li bimali ni za ku ba dukiya kuma sai aka ba wato aka komar da magana akan jami'i cewa dan aikin ba guda ɗaya bane alhali a farko ya nuna mana cewa mutum ɗaya ne fama atani Allahu khairun mimma atakum bi sai mimma ataka ba har yanzu jami'i yake fada sai yake bal antum bi sai bal anta ni dan aikin bi hadiyatikum tafrahun ne ko yake bi hadiyatika tafrah sai yake tafrahun malaman tafsiri suka ce abin da yasa ake magana akan mutum daya mutane da yawa aka tura amma aka ba su jagora to saboda haka annabi Sulaiman alaihi salatu wasalam da farko ya kalli jagoran kuma ayatu ce da dukkan aikin gaba daya ba mutum da yawa ne suna da yawa amma wanda yake jagoranci mutum da ne to shine Allah madaukakin sarki yace inji ilayhi annabi Sulaiman yake ko ba gare su wala la'tiyannahum bi junudin laqi wala lahum ka gaya mata wallahi za mu je mutu za mu je gurin ta ita wannan baiwa Allah da wata irin runduna da ba su iya fuskanta ta ba ba shi da karfin da za su iya tinkara ta ya za su da aljami sai Allah madaukakin sarki yace wala nukhrijannahum minha annabi Sulaiman ya kara da cewa kuma sai mun tuffike su daga garin gaba daya adillatan suna kaskantatu wa hum sajiruna kuma suna wato wato masu miƙa wuya cewa waɗanda ba su isa ba shine adillatan wa hum sajirun sai Allah madaukakin sarki yake ai muhanuna mad'urun shine wanda za su wato kaskantar da kansu su wulakantar da kansu wanda suke wato ababan rai da kai kenan sai Allah yake
قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أليم Allah maraukakin sarki yake kala ya ayyuha al-malau ya Allah Sulaiman ya juya ya kalli yan tawaga yan fada yace ya ku taron wanda suke zaune a fadan nan ayyukum ya atini bi arfiha waye zai zo min da gadan nan da take takama da shi tun daga garin saba ba san wa zai kawo min gadan wanda take takama da shi kabula an yi atuni musulmin kafin su zo mun suna mi kauya in kafin su zo su mi kauyen su na cewa sun musulunta wa zai kawo min gadan nan gurin qala ifritun min al-jinn sai wani hadari a cikin aljanu kaga ba wai aljani kawai ba hadarin aljanu sai yace ana atika bi ni zan zo ba kabla an taquma min maqami kafin ka nike daga sarauta kafin wato a gama zaman fada zan kawo shi wa inni alayhi lalle ni dangane da wannan gadan da ake magana a kai na kauyiyun na da karfi yake gaya wa Annabi Sulaiman aminin kuma amintacce ne ni zai gwada wannan karbar na farko ya gaya mace yana da karfin da zai iya dauko shi sannan abu na biyu yace amintacce ne ba zai ha'ince shi da kowa domin an gaya mar ganin sarautar gaba ɗaya abin da ya lulluɓe shi jawari ne da lu'ulu'i da diamond da shi aka kewaye to kaga yana da amincin da cewa zai ɗauko dukiyar daga wannan garin zuwa nan ba tare da ya taɓa komai ba shine inni awaje na qawiyyun amin kenan cewa ina da ƙarfi kuma ina da amanar da zan ɗauko ma ba matsala sai yace ne
قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك فرقك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم الله يجعل الذي عنده علم من الكتاب sai wani bawan Allah a gurin wanda Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi daga cikin littafi sai da ana ati ka bi ni zan kawo mai kabul an yarkar da ilaika karfu kafin ki kibta ido kafin kirtawar idan ka ga kuwa ai ya wancan sauri eh to saboda haka sai yace kafin kirtawar ido ni zan kawo kina to anan ne ba da wani suke ta magana waye wannan din wasu ka ce kama Abdullahi da Abbas yana da ra'ayin cewa shine Atik ibn Barhaya katib ne sakatare ne na Annabi Sulaiman alaihi salatu wasalam yana cikin masu yi rubutu duk abin da aka faɗa yana rubutawa wasu kuma ka ce a shi annabi Sulaiman din ne da kansa yake wa Ibrahim kai sai sai na tashi daga majalisa to ni zan kawo shi kafin kittawar ido to saboda haka a malantan da yafi inganci cewa wani ne daban daga cikin kamar yadda shi Ibn Abbas ya fi karfafa cewa Atif ne Ibn Barhaya cewa shi ne yake zan kawo shi kafin kittawar ido falamma ra'ahu mustaqiran kaga nan kamar an bashi dama kenan cewa ya kawo yayin da ya ga wannan gidan sarauta a mustaqiran a tabbace indahu a gabansa kala sai annabi Sulaiman alaihi salatu wasallam yace hada min fadli rabbi wannan yana daga falalar ubangiji na shine abin da ake gaya wa bayin Allah cewa duk abin da Allah ya ba na baiwa to karka ci gaba akwai wanda Allah ya masa baiwa za ga wajen hadda karfin hadda akwai wanda Allah ya mabbaiwa duk abin da ya sa a gaba na business za ga yana samun abin duniya akwai wanda Allah ya mabbaiwa haka kowa da irin baiwarsa to karka cika baki ka ce ai mu ya ji ya ga an kafe rizul ya ji ya ce ai dole ma ne wannan ɗabi'a ce irin ta wato waɗanda ba sa gode wa Allah madaukakin sarki duk abin da ka gani ko an saka maka kaya lokacin da aka rike shi dole ma a saka ai ni ni wasa ne an ga musu wani da wani ba duk suna tare da su yan kai wa Allah wannan ko shakka babu za a yi ba ta lala amma daga zarar lokacin da wani abu na ka yi fito kaje da cewa lalle ubangiji shi zai ba to ko shakka babu ko shi yayi maka ko shakka babu kai godiya dangane da ni'imar da ya maka to ji za Allah madaukakin sarki yace Annabi Sulaiman yana ganin wannan maimakon ya biya ita sai ya hada ni fadli rabbi wannan yana daga falalar ubangiji na liyabluwani yayi min wannan ne dan ya jarrabe ni a ashkuru na cewa ya ga zan gode masa am akko ko ko zan mabutin kaga godiya sai Allah madaukakin sarki in ya baka dukiya ta haura 1.9 misali hisabin zakka shine ka fitar zakka ko ka fada ko baka fada ban ka fitar to ka gode amma idan kai fitarwa to babu godiya a ciki ko ka faɗa ko baka faɗa ba domin ta godiya kamar yadda ake faɗa akwai alhamdu akwai ashkuru saboda haka alhamdu ita ce za ka yi da harbi da baki amma ashkuru sai an ganta a aikace to shi sa ba da suka ce wato wannan shi ne ka'idar da ake bukata duk lokacin da Allah ya ma bai wato ka gode masa a ashkuru am akfur Allah zai gani cewa zan gode masa ko kuwa zan butulce ya Allah yake wa man shakara duk wanda ya godiya kuwa fa inna ma yashkuru li nafsi to dan godiya da yayi ma ba kansa yawa domin cewa ila in shakartum la azidannakum wa la in kabartum inna azabi lakadi cewa in kuka gode mun lalle zan kara muku idan ko kuka butulce to lalle azaba ta mai radadi ce shi sa a can suratul fussilat Allah yake man amila salihan falinafsi wa man asaa fa alaiha wanda ya kirki kansa yawa wanda kuma ya muna na to shi ma yana kansa ko kuma wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun to shine wa man kafara sai Allah yake wa man kafara fa inna rabbi ganiyun karim wanda ya butulce ko ya ki bayar da abin da ya kamata ya bayar ko ya yi godiya ga Allah madaukakin sarki fa inna rabbi lallai ubangiji na ganiyun mawadaci ne karimun kuma wanda yake karimi akan kansa ubangiji madaukakin sarki sai Allah yake ni
قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين الله مدوكتين سركي يجي قال نكروا لها عرشها sai annabi Sulaiman alaihi salatu wasalam yake to ku jirkita mata gadan nata na sarauta shine malai yake anan lamma ji Sulaiman alaihi salam bi arshi bilqis kaula qudumiya yanda aka ta gadan kafin ta zo inda ga cikin kiftare ido za a kawo ita ba sai ta yi tafiya doguwa sai yace da ju amara da yayi an yi gayyara ba abu sifati sai yace a jirkita wato a canza gaba ɗaya launin wato yanayin launin gadan gaba ɗaya dama a maida shi hagu hagu da gaba a maida shi baya duka a canza masa kuma kala duka a canza masa yanayi yadda ba za ta gane shi ba to shine yake ni in wato li yuktaba ma'rifatu da a gane girbin ilimin ta wa tabadiya inda ru'yatihi da yadda za mu ga wato yadda za ta yi gezo idan ta ga wannan gadan ko kuma za ta yi duna da aktin da wuri cewa lalle wannan gadan ta ne ya aka yarga ta zuwa to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laha arja ku jirkita mata gadan nata nan gur dan mu duba muga a ta haka ji za ta gane am ta kuna minan ladina la yahtadun ko tana cikin mutanen da suke da wato rarrauna fahimta ba da fahimta sosai kawai dai wato jagorancin take amma ba kwakwalwa gwada ta za a yi falamma ja'at yayin da wato bilkisu ta zo ita wannan sarauniyar kila sai aka ce da ita haka da arju aka irin gadon shi yake ala sai tace ka annahu hu tace to kamar dai shi eh ba kamar dai shi amma ba ta da tabbatin cewa wannan gadon ne ta dai ba da wannan ai ya shi bawa yuqaribu ya dai kama da shi ya yi kama da shi ta kusanci da wata hanyoyi masu yawa wa za ga ya tafi zaka malamin kace wannan shi yake nuna kai gun basira ta wal hajr da fadin kirjinta duk da cewa ba ciki ya annabi Sulaiman yace wa uti min ilma min qawliha muku an riga an ba mu ilimi din kafinta wa kunna muslimin wato lalle kuma mu musulmi ne kwarai da gaske mujahid yana cewa wannan shine karshen maganar annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam a wannan gaba to sai yace ne wa sadda ma kana ta'budu kajiya ya ce وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين Allah madaukakin sarki yace wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah abinda take bauta ko ma bayan Allah sai tuji sai ya hana ta yi kauya wannan abinda take a kansa sai ya hana ta sai Allah madaukakin sarki yace inna ha kanat min qaumin kafirin hakika ta kasance daga cikin mutanen da suke kafirai ita wannan sarauniyar sai Allah yake ni قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها amin قال إنه صفح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين to zance ya kare kenan kaga Allah madaukakin sarki yake wa zalika ma da yake wa zalika anna Sulaiman alaihi salam daga jin haka annabi Sulaiman alaihi salatu wa salam amara shayatina sai umarci wannan aljannin da suke fadarsa fa banawla ha qasran aziman min qawari sai za a kai wata tsatuwar farfajiya ta gilas kawai yalla gaba ɗaya aka yi gila- da wannan gilas din wa ajra ta haka hulma sannan gaba ɗaya fulo ɗin gurin duka gilas ne wanda yake transparent za a hango shi sannan kasan zanturuwa ne yake gudana ta nan za ka gane duk wani kayan wato alatu da ake yi yanzu mai mai ake ko me za a je a zo da shi dukkan ka wallahi an yi shi a baya fiye da wannan maka to saboda haka kaga wannan fa wai maganar da ake yanzu za ka ana ko a social media ana nunawa za ga wai ko yana wani abu da ake a daki sai ga kawai da an kunna wani abu sai ka ga kamar ruwa yana ta yawo a cikin falo wani bai a karba ma sai ya ji tsoro misali irin wannan zai ga kibaye kawai zai ga ruwa ya ya keto gaba daya ai ko nan ka je wucewa ta kwanan gidan ba za ga wani abu da ake kunna ne kamar wuta ko wani zai dauka sabon yayi ne tsohon yayi ne Allah duk tsofaffin yayi ne duka duk wani abu da zaka gani yanzu na tsawatawa to in kai yi jayi ne za ga an yi da yadda fiye da shi kawai yanzu imitation ake ana ta so a maimaita kuma ya haka abin yake wa tilkal ayyamu nadawilu ha bainan nas abin da duk aka yi na alati da shi haka za a yi ta tafiya duk abin da kaga an daina yayin da yanzu zai dawo a kuma yi gadan karbe da da an daina yayin sa amma yanzu mata sun dawo da sakai da ba a yin sa da rumfa ake gadan karbe da to yanzu shi ne yanzu kuma ake ta kawata ji matan suna kuma mai da shi dai wanda an kai gabar da za a wani lokaci ya kai yi sai a ga kauyanci ne to yanzu bunni ne sakai to annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ya ba da umarnin cewa a lullube fulo din gaba daya da gilas sannan kuma kasance ruwa ya rika gudu sai shine ne kawari wato fallabi la ya'rifu amruhu bi haji annahu ba wanda bai sani ba zai dauka ruwa ne walakin yahulu bainal maji wa bainahu lokacin da mutum ya zo wani zaka ga sai ya burgije ya dauka cewa ba wannan ruwa ne kar ya fada to shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana anan cewa sai tana zuwa sai Annabi Sulaiman ya ce da ita udkhuli sara abinda nake so da ke in shiga wannan sara asarku yana da ma'anoni kamar yadda malamai suka kawo wato ma'anonin sa da yawa yana nufin katon fili sannan kuma yana nufin katon gini kaga a lokacin da Firaun ya kaji biyarsa cewa hawa ne ubu ne ne sar'an ko yawa cewa ya gina mun katin gini zai ne hawa hawa wanda zan je in leko ubangiji da suke ubangiji annabi Musa in je in leka an gaba yake yi kaga ai gini yace ai mar hawa hawa gini asar sannan kuma yana da gurin da za a zo a kawata shi yaji ne Allah ma annabi Sulaiman yace urkul isra ki shiga wannan gurin farfaje shiga da ta zo falan ma ra'atu hasibatu lujjata tana ganin sai ta dauka katon ruwa ne fa kaje ba an sa kai sai ta aiki kaurinta wannan je ke nuna ba kaga almiya ce amma kayan ta hakata kayan ta hakata amma mu musulmi ne yanzu rabin kauri suke sawa almiya ce a wannan lokacin amma kayan ta hakata domin lokacin da ta zo sai ta aiki wato tufafin da kaka fara ruwa shine yake urkul sar to kiji bakin wannan ruwan balan ma da kalata wa kake fada an ta kai hara ahsanan naji wa ahsanahu qadaman yayin da ta yayi wannan wato sai mutanen da suke tare da ita sai suka ga lallai wato wannan baiwa Allah Allah ya mata kyau bayan kin da take da shi ma yanzu da ta dage iya kafa ta ba ta nuna kyakkyawar mace ce ita walakin ra'a ala rijlaiha sha'ra sai dai mutane sai suka ga ya kuma duk gaji a kafarta kamar yadda namiji yake tara gaji li'annaha malakatun laysa laha ba'd domin basaraki ya ce ba ta da miji fa habba an yadhaba zalika anha fa qila laha musa wannan tsere cikin maganganun a wato Abdullahi da Abbas ne wanda ne a tafi Ibn Juzai na ga ya kawo magana cewa wai suna kawo wannan maganar amma daga bayan an ruje ta cewa wato annabi Musa alaihi annabi Sulaiman alaihi salatu wasalam ya nuna yana son bilki saboda haka cewa amma a cikin aljannin da suka jinke wani aljanni ya nuna cewa annabi me za ka yi da ita annabin Allah bayan kafa ta irin ta maza ce cewa duk gashi ne a jiki to shi ne aka ce wai dan ana so a gane wannan abin da wannan aljanin ya faɗa shi da aka naka mata wannan tarkon cewa bari ka zo mu yi abin da za ta dole sai ta ije kaurin ta an gani to bayan ta yi wannan sai annabi Sulaiman alaihi salatu wasallam ya ce to aka mata aska ta aske mana wannan gashin gaba daya sai ta ce ita ba ta san aska to sai annabi annabi Sulaiman ya ce wani aljini cewa isna'u shay'an jaral musa tunda ba ta san wuka to ku kawo wani abu wanda ba wuka ba ke amfani da shi wajen kauda wannan gashin na kafarta to shi ne aka ce sai a wani aljini ya kawo mata annawa farar wuta sai ta sa a jikin gashin sai ya kaude wanda har yanzu ana amfani da shi wajen kauda gashi saboda haka sai aka ce a kawo farar wuta sai amfani da shi wajen kauda wannan gashin to wannan shi ne aka ce wato farkon magana farkon amfani da farar wuta kenan wajen kauda gashi wannan magana ibnu abbas ya yi ta Mujahid ya faɗi wannan magana, Ikrima da Ibn Jarir duk sun kawo wannan magana. Amma wasu malamai ba sa kawo wannan saboda suna ganin wato ba ta da isnadi ingantacce wasu kuma suna amfani da ita ne saboda Ibn Abbas ya faɗa kuma turjuma da Qur'ani. Kuma wannan wato matsala ce da ba ta buƙatar la majala laha fi ijtihad. Ba ta buƙatar a ce ibn jihadi akai dole sai dai in ya ji Annabi ya faɗa. shi ga wasu malaman suke kawo ta a matsayin shi ma wata kila malam ya kawo ta ne saboda yana ganin ibnu abbas ne ya faɗe ta balan ma ra'atu hasi wa tulujatan wa kashafat an saqaiha yayin da ta ganshi kamar ruwa ne sai ta yayi kaurinta la ta shiku annahu ma'un taqudu tana jin tsoron kada ta fada cikin wannan ruwan ila la sai aka ce da ita inna hasarhum mumarrad ai wannan lailayen wato lailay wato fili ne wanda yake wanda aka lailaye shi ne kawari da wato kayan karau da gilazai ba ruwa bane shine kamar yadda na faɗa aslu aslu sar'i fi kalamin arab huwa al-qasr ana nufin farfajiya ko kuma duk wani jini wanda ya kaga kawai ko kuma katon filin da aka lailaye shi da irin kayan karau din kamar yadda na faɗa a baya to shine abin da ake nufi da wato wannan to shine Allah madaukakin sarki yace kana sai kace rabbi inni zalamtu nafsi kace ya ubangiji na zalunci kaina tana ganin tana ta shuka mulki a garin da take sai ta zo ta ga yanzu da wato almajira ce a harka abin da yake gumi ita ce na zalunci kaina wa aslamtu ma'a Sulaiman kuma na musulunta tare da wannan annabin na mi kauya gare shi lillahi rabbil alamin na musulunta zuwa ga ubangiji madaukakin sarki kuma ba Sulaiman kuma na yarda da Annabi Sulaiman a matsayin annabin da Allah ya aiko ni daga yau na sauka daga matsayin da nake sai Allah yake
ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون وبعد كسر النبي سليمان عليه الصلاة والسلام في أكد آره ينقوم من الأبار النبي صالح wanda mun taba yin shi ma a cikin suratul shu'ara Allah yake wa laqad arsalna ila samuda hakika mun aika wa samudawa akahum dan uwan su salihan shine annabi salihu alaihi salatu wa salam daidai ne yake mu cewa ya ani abdullah lalle ku bauta wa Allah fa idahum fariqan yaqtasimun sai ga shi rabu biyu yaqtasimuna suna rigima da juna wasu sun yarda da shi wasu kuma wasu yarda da shi ba to amma me yasa aka ce fariqan yaqtasimuna ba ce yaqtasimani ba saboda wato ismul jama'a aka kawo fariq aga wata tawaga kenan alfirqa ake magana firka kuma ba mutum da yawa ne tawaga mutum mutane ne da yawa yasa aka ce yaktasimuna din wato suna rigima da juna wasu sun imani da Annabi Sulaiman wasu kuma ba su imani da shi ba kala Annabi Salihu alaihi salatu wasalam kala ya qaumi sai Annabi Salihu yace ya qaumi ya ku mutane na lima tasta'jiluna bis sayyi'a me yasa kuke gaggauto da wato abin da yake mummuna aulal hasana kafin kyakkyawa me yasa laula tastakbiruna Allah ina ma za ku nemi gafarar Allah ko kuma dalle ba za ku nemi gafarar Allah madaukakin sarki ba la'allakum turhamuna ko ya gafarta muku duk kurakuran da kuka yi a baya sai Allah yake ni قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون qalu sai suka ce ifayyarna bika kai muke tambawa abai da Allah ya gaya mana kan wato suran suratul nisa'i da kuma suratul a'raf cewa bai da ja atumul hasanatu qalu lana hadi wa in tusibuhum sayyi'atin yatayyaru bi Musa wa man ma'a ala inna ma ta'iruhum 'inda Allah aga haka Allah ya faɗa dangane da wato hakkin annabi Musa alaihi salatu wa salam a suratul a'raf sannan kuma nan suratul niza Allah ya kuma gaya mana wa in tusibu mahasanatin yaqulu hadhihi min indillah idan suka samu alkhairi mutum ya samu kuɗi ko ya samu haihuwa sai ce Allah ne ya ba mu wa in tusibu sayyi'atin amma da sun samu koma bayan haka yaqulu hadhihi min indi sai ce wallahi ba wanda ya janyo mana in ba annabin nan ba duk ya jaza mana sai Allah ya ce gaya musu kullum min indillah gaba ɗaya jarraba daga Allah take zuwa ai bi qada'i llahi wa qadari wato wa qadari wato dangane da hukuncin tsarin Allah madaukakin sarki shine da kaddara to shine qalu inna inna qayya inna taqayyarna bikum aka ce bada a surati yasin cewa inna taqayyarna bikum la illam tantahu la narjumannakum wa la yamassannakum minna adabun alim qalu da'irukum ma'akum aka ji ma annabi ne ya mutu cewa inna taqayyarna bikum mun tanfa ku ne kawai la in lam tantahu wayannan yan aikin da aka aika in ba ku daina ba la narjumannakum wallahi sai mun jibe wala yamassannakum minna azabun alim kuma za mu tattana muku azaba mai radadi da gare mu sai kun ji ba da iska fi da'irukum ma'akum tamfin da kuka yi kuli jiwa ruwan mu to shi ne Allah yake gaya mana qalu qalu qayyarna bika wa biman ma'aka sai suka ce mun tamfa ka da kai da yan tawagarka qala qa'irukum inda Allah sai Allah madaukai annabi Salihu yace hukuncin wato tamfinku yana gurin Allah madaukakin sarki bal antum qaumun tuftanu bar wannan magana ku mutane ne da Allah ya jarrabe ku kawai da cewa ba ku fahimtar gaskiya duk lokacin da aka kawo gaskiya sai kun mutse ta kun kawo wani abu wanda yake koma bayan haka sai Allah yake na وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون Allah madaukakin sarki yace wa kana fil madinati fil madinati tis'atu rahati lalle a cikin garin akwai wasu mutane guda tara wani ayarin mutane gungun mutane su tara yufsiduna fil ardi barna suke a ban kasa kawai wala yuslihuna ba sa gyara aikin su kenan sun yi kaurin suna cewa mabarnata ne ba sa gyara qalu sai suka ce taqatamu billahi wato muna rantsuwa da Allah suka hada akan kansu suka hada baki suka ce mun rantse da Allah lanubayyitannahu wa alahu jamu budare shine lanubayyitannahu za mu bi dare mu kashe shi wa ala wuci da iyalansa wai annabin Allah za ki wa uwan kan mutun tara ɗan ta'adda suka haɗu suka yi rantsuwa wato aka hada hannu da hannu cewa mun yadda mun hada kai akan za mu bi dare mu je mu kashe shi da iyalansa thumma la laqulan li walihi sannan mu ce wa waliyansa kaga ai Allah cewa man kutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl in aka ce ma mutum waliyansa ɗan uwansa su suke da haƙƙi su nemi haƙƙin jinin ɗan uwan to sai suka ce za su je su ga yawa da zarar da safa an zo ana ta neman suwaye suke wannan ta'adin duk da cewa sun yi kaurin suna a gari cewa ƴan ta'adda ne su su su taran nan to za su zo su ga yawa waliyan annabi salihu alaihi salatu wasallam ce wallahi tallahi ba mu muka yi mu ba mu ma san an yi ba to ma jahidna wa halika alimi mu wallahi ba mahalatti wato mahalika ko mahalaka ko muhlaka duk akwai kira akan haka wato wajen wajen wato abin da ya shafi wato kashe iyalan wannan annabin da shi kansa ba mu je ba wa inna la sadiquna kuma gaskiya muke faɗa sai Allah yake ni na'am ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون na'am فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين Allah maraukakin sarki ya ce wa makaru suka shirya makirki wa makaran suka shirya makirki iya makirki sai Allah ya ce wa makarna makaran sannan mu kuma muka wato shirya yadda za mu warware wannan makirkin nan da abin da ake faɗa kenan idan mutum ya shirya ma makirki kai dabarun da za ka kauda wannan abu kai na biyun ba makirki kai ba a dan adam ma da dan adam kiran ballantana kuma Allah madaukakin sarki shi da ba a jingina masa kalma kamar yadda malam Uthaymeen ne yake bada a wannan littafin da ba a jingina wa Allah madaukakin sarki kalmar bakin sai dai ka ce aka mai musu da sakamakon bakin su ko kuma muka shirya yadda za mu mayar da wato sakamakon makirkin da suke shiryawa a kawunan to shirya wa makarna makaran muka shirya wato yadda za mu mayar da sakamakon makirkin da suke yi a kawukan wa hum la yash'uruna al-hali wa sahaba ba sai Allah yake ban duba daga kai fa kana aji wato makri ya karshen makircin ya kasance anna dambarna Allah yake mun halakar da su gaba ɗaya ajma'in wa qaumum su da jama'a ta su gaba ɗaya ajma'in duka shine karshen makirci shi da wallahi ko a ban kasa yanzu ko da da aka ba mu amincin cewa ba za a ba za a halakar da mu ba har a yanzu ko ma abota zama biyu ne wato abokan zama mata da bidiyoyi kenan da bahaushe ke a bahaushe ke fara wallahi wata mutukar wata a gidan aikin ta kenan ba kirki da kanje sai ya koma kanta Allah saboda wannan alƙawari ne da Allah madaukakin sarki ya daukar wa kansa in dai wani zai rika shirya ba kirki haka in ma'aikata ce cewa kana shirya kuna ta shirya wani ma kirki ko kun koyi shi to kafin ka mutu sai Allah ya bayar ma da ma kirkin ka kanka sai ka gani to yi za ba a buƙatar mutum ya rika kiyaye makirci ko da yake mutukar mutum ya dauki wannan tabi'ar to Allah zai ne wa iske da rai ta lala kenan idan kaga yana tayin abubuwan sa suna kilikin to karshen sa ba zai kyau ba kuma to sai Allah madaukakin sarki yake banzur kaifa kana akibatu makri duba ga ya aljan makircin ya kasance Allah da manna mu mun halakar da su wa qauman qaumahum da mutanen su ajma'in gaba daya sai Allah yake na'am فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا wane mutum إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون Allah madaukakin sarki yace fa tilka buyutu mukhawiya wayancan su ne gidajen su kufai ba kowa a ciki gidajen su da ake kallo yanzu ya zama kufai ba kowa a ciki me yasa Allah yake bima zalamu saboda zalincin da suka yi shine sakamakon abin da suka yi sai Allah yake inna fi zalika laaya wane mutum lalle a cikin wannan abin da aka faɗa aka na labarin Annabi Salihu akwai aya kaga bambancin labari da ista ta Allah kenan da wasan kwaikwayo da drama da film bambancin su kenan shi kaga wasan kwaikwayo kwaikwaya za a yi sannan kuma a kirkira sannan a zuba abubuwan da bai faru ba amma shi labarin Allah madaukakin sarki sai ga in ya kawo labarin zai ce inna fi zalika laaya duk wani labari da za a kawo sai ga shi amma wa'azi domin so ake ka dau wani abu ba iya labarin kawai ake so ka dauka ba sabanin wasan kwaikwayo da films da da movies da ake kallo ne different episodes wani za ka ga series ne ba yana da eh, wato akwai series din da za ka ga episode 500 kuma wani ya kalla duka akwai ne 800 ma kaji ya kalle shi tun daga na ɗaya har zuwa ƙarfi duka ai ba ta films ba irin clip a 800 kowanne awa biyu ko awa ɗaya da rabi duka ya kalla kuma ji Allah cewa ya sai kayi bayani akan kallon duka inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anu haka Allah ya bada a suratul Isra wallahi sai ka zo kai bayani duka kowanne episode sai bayan daya duka Allah ya kiyaye to shi ne Allah madaukakin sarki yace wato fatilka buyutum inna bi zalika la aya lalle cikin wannan akwai aya sai Allah yace wa qam- wato li qaumin la ayatan li qaumin ya'lamun aya ce amma ga mutanen da suke da ilimi ba da kike ba ba su gane ina aka dosa sai Allah yake kuma wa anjayna alladina amanu sai muka tsiratar da wanda suka yi imani wa kanu yattaquna kuma suka kasance suna jin tsoron Allah madaukakin sarki sai Allah yake na'am ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون Allah madaukakin sarki yake wa ludan ai ku tuna annabi lut ka tuna annabi lut ai shi ma mun yi a suratul shu'ara ka tuna annabi lut alaihi salatu wa salam in kana li qaumi lokacin da yake cewa mutanansa atatuna al-fahishata yanzu ko a rika zai cewa al-fata wa antum tubsiruna kuna ji kuna gani dan mutumin da yake da hankali ne lafiyayyen hankali ne kamata ya nemi jinsi irin nasa ba a halittar da Allah ya yi ne namiji ya sha'awar mace mace ta yi sha'awar namiji amma mutum ya yi wato a yi sha'awar jinsi ko shakka babu akwai lalacewa kwakwalwa kwakwalwa ta samu matsala me yasa yake faɗa kaga duk wayannan garuruwan da suke wato in aka dauko garuruwa goma duka wanda suka fi kowa tsiya a duniya za ga ba kasan musulmi ɗaya yanzu wannan faransa da take take gantaka shi ne ba masu banana hotel a faransa shi kimfur ake shiga an kaje shiga ya ka tuɗe kayanka a waje duka Allah kuwa banana hotel eh banana shi sunansa kenan kawai wani wato alama ce na cewa tsirara za ka shiga sai ka ajiye kayanka a waje za ka shiga wani malamin da yake wallahi akwai wani abokin da ya fi kowa tsiya ya taɓa zuwa zai je shiga a nan da ya je yace yace anan da ya gane shi karamin dan iska ne kawai da ya je ya ba kan ruwa ya tuba yace wallahi haka zaka shiga haihuwar mahaifiyarka timbir abinda ba wuce yake cewa timbir har yanzu yana nan kuma yana ci a cikin faransa shi za da da nake karanta suna zanga zanga nake Allah ya kara yawaita ta a tantin farai kuwa to saboda haka wannan shine wato abin da ya kamata a kiyaye tabi'a ta mutane annabi lut alaihi salatu wasalam tabi'a ce da ta kai karshe a cikin tabi'u marasa kyau to sai Allah annabi lut alaihi salatu wasalam yace ai innakum la ta'tuna rijala yanzu ku ku rika zai kiyo maza ki hawatan dan sha'awa min dunin nisa'i ba ma mata ba mutum ɗa namiji da yake sha'awar wato da wanda yake awar jinsi irin nasu da wallahi hata a dabbobi za ga masu wannan ɗabi'ar ba masu irin wannan ɗabi'ar mafi yawancin su za ga banda alade sai buri kai buri ma cewa wani labari da taɓa karanta idan suka gani mai neman maza kake ji suke a gurin rika Allah in suka ga mai neman jinsi kuma ka duba a dabbobi yanzu ina kiwon zomaye idan zomo ya fara girma za ga matuki gaba ɗaya korarsu suke koran su suke gaba ɗaya idan idan babban wanda ya fi kowanne girma to sai koru wayan kan maza duka su ban maguri saboda wayannan matan gaba ɗaya nasa ne to kaga zaki ma shi ma ɗabi'a ta kenan to za ga hatta a dabbobi hatta a dabbobi kankanta tutu suke neman junan to yaya shi sa annabi Lutsu alaihi salatu wasallam yake mamaki cewa ba ma maza mata kuke sha'awa ba yanzu maza ata atuna rijala shawatan min dunin nisa ku rika shawar wato maza ba ma mata ba to dai yake bal antum qaumun tajahilun lalle ku mutane ne jahilai ko shakka ba ku jahili ne kadai zai fada irin wannan abu sai Allah yake ne
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مرارا فجاء مطر المنذرين Allah madaukakin sarki ce fa ma ka da jawaba kauni kun ga magana da ya mutu amma babu amsar da ta fito daga mutanen nasa illa an kalu fati sai ce masa suka yi akhriju ala dudin min qaryatikum manyan garin ka ji abinda muke so da ku ku kori lu annabi lu da iyalin da daga garin nan gaba daya me kun su dawo azin yanzu aka fara magana korarsa za innahum unasun yatahharu domin su mutane ne da suke nuna su tsarkakakku ne suna nuna wa mutane cewa wai su ba ta ba su da laifi ba kaza ba kawai a kore su sai Allah yake fa an da nawo sai muka tsiratar da jiwa alahu da iyalansa illa imra'atahu amma banda matarsa dawa za ku ga da tarihi suna kawowa ce mata annabi nuhu da mata annabi lut da Allah ya faɗa mana cewa alakaku ne a cikin suratul tahrim to shi ne aka ce da wa'ila da wahila suna kawowa tafsiri to saboda haka ita wato wahila din matar annabi lut alaihi salatu wassalam sai aka ce banda ita kaddarna ha mun kaddara mun tsara shine kaddara ai mun tsara cewa ita din da min al-ghazibi na tana cikin halakaku ai al-haliki waɗanda za a halaka sai Allah ya ce wa amtarna alaihim matara wane mutum sai in kaji al-madaru ana zuwa ruwan sama amma in kaji al-madar a cikin al-qur'ani ana nufin ruwan azaba ke idan ruwan sama ake nufi al-ghaisu za a ce al-ghaisu Allah ya ce sai muka yi musu ruwan azaba fa ja'alna aliyaha safila hakina wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin manzur musawwamatan 'inda rabbik sai ce wa ma hiya min al-zalimin bi ba'id cewa aka yi musu ruwan duwatsu ta sama da ƙasa eh sama da ƙasa to shine wa amtarna alaihim matara sai da aka dage garin aliyaha safila aka yi malaman tafsiri suka ce sai da mala'ikun sama ta ɗaya suka fara je kirkirar kajin garin ya ka shigo su kawai aka juya su upside down aka juyo su na aka juyo su da duwatsun jahannama min sijilin manzo musawwamatan kowanne ya rike masa alama kowa da dutsen da zai dinki ba wanda zai kuya ya fatattaka shi kawai shi yasa aka ce aka dau wannan salon har a yanzu in aka kama dan luwadi a shari'a musulunci azaba mai muni ake masa mafi muni ita alƙali zai zaba ya yi amfani da ita a samu kamar gidan murtala din nan ko ban of the north a wurgoji kuma a biyo shi da zuwa zuwa ya mutu wasu ma suka fiya bayan daga an hau ban of the north ko kuma gidan murtala su sai kuma a samu wata rijiya mai gaba bakwai ciki za a wurga shi a biyo shi da zuwa zuwa saboda munin ciwon ba munin wato cutar saboda munin ta to sai Allah ya ce fasaha madarul munzari ko da dauko shakka babu sa'a matsalar wato azabar waɗanda aka yi wa gargadi ta munana ruwan azabar da aka yi waɗanda aka yi wa gargadi suka ƙi ta munana sai Allah yake na قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون na'am أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ko shakka babu na wa injiniya ya kara zani saboda suna da alaka da juna kuma lokacin mu ya riga yayi ba za mu iya karanta su gaba ɗaya ba amma nan shi ne darasin da ya kamata mu tsaya sati ne zuwa sai mu ɗora don mu karasa zuwa ƙarshen sura abubuwan da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana ya ba mu ikon gyarawa muna roƙo ubangiji da sunayensa kyawawa da tsofinsa maɗaukaka waɗanda suka yi mana wasiya da addu'a Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatun su na alkhairi wannan bawan Allah da ya turo da Qur'ani yake da wasu bukatu a gurin Allah madaukakin sarki muna roƙon ubangiji kuma muna tawassuli da wato ayoyin da suke cikin Qur'anin da ya aiko da su Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi duk waɗanda wasu suke da damuwa Allah madaukakin sarki ka yaye musu damuwarsu muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka wannan kasa halin da take ciki Allah madaukakin sarki ka maganta mana bacci wato baccin ashabul kahfi da shugabannin mu suke Allah ka tafi su karkaje yan uwan mu da ake a wurare da yawa ko shakka babu al'amarin ya fara nazanta ya munana domin abin da yasa irin wayannan abubuwan kamar yadda ake faɗa idan ana yi a nesa ba ka jin abin ya shafe ka to ran da ya zo kanka kai ma ba za a kimanta ba muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa waɗannan matsaloli da suke damun ka sanin Allah ka maganta mana shugabannin mu Allah ka farkar da su ka nuna musu gaskiya ka ba su ikon binta Allah ka nuna musu ƙarya ka ba su ikon guje mata waɗanda suke da makarƙashiya idan akwai su akan wannan kaza muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa Allah madaukakin sarki ka gajiyar da su wannan kasa ta mu ba mu da kasar da tabi da ba maka da Madina ba Allah madaukakin sarki ka zaunar da mu lafiya a cikin ta marasa lafiya Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata Allahumma aminna fi awdanina wa aslih almatana wa ulata umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم خذنا في يدنا الى طاعتك ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين او اقل من ذلك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.